نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda cikin nufatansa da horewarsa ya kama wannan safiya ta alhamis yau muna ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 idan miladiya yau ashirin shi ma daidai ga watan uku shekara ta 2025 mun tattaru da ku ƴan uwa a wannan matattara mai albarka wannan masallaci masjidus sa'ada da ke nan yankin makaman dodo domin gabatar da nasiha da wa'azi da faɗakarwa kamar yadda aka saba tun farkon watan an ɗauko nasihohi a ɓangarori daban-daban to yau kuma sai aka ce ana son a yi nasiha akan wani babban al'amari shine cin naman malamai guba ne taken wa'azin kenan cin naman malamai guba ne to wannan babban al'amari ne abin da ya sa na kira shi babban al'amari na tabbatar da wannan nasiha shedan ba zai taba santa ba wannan wa'azi shaidan zai bi yadda zai yaƙe ta tsukaran kansu malaman da suka tsara wannan na tabbatar da sun kiyaye azkar ɗinsu da safiya da marice sun tsaye da sallansu sun bi Allah ne har Allah ya ba su wannan tunani suka yi tunanin a yi wa'azi a kan cin naman malamai guba ne domin kar ku manta da cewa shedan ba shi da abokan gaba a duniya kamar malamai a lokacin da annabawan Allah suke nan shedan ba shi da abokan gaba kamar annabawan Allah da manzanni to yayin da babu annabawa da manzannin Allah su wane ne wakilan annabawa da manzanni su ne malamai na Allah waɗanda suke kan tafarkin sunna so idan aka ce yau za a yi magana akan darajansu da kimansu da matsayinsu a addini to wannan abu zai bakanta mashi ɗan rai domin malamai na gani a cikin abin nan ko? ko musulmi aka rubuta a cikin abin nan to to wallahu alam to almuhim ko ma dai wanne ne a ciki duka alkhairi ne almuhim shedan ba shi da abokan gaba na kololuwa kamar masu da'awa a tafarkin Allah kamar masu shiryatar da al'umma su dora su akan hanyar Allah domin sun yi hannun riga ne shedan ya lashi takobi lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsine masa lokacin da Allah ya fitar da shi daga aljanna ya lashe takobi ya ce fadima a gawaita ne la'aƙa'udanna lahun siratakal mustaqim sun mala'atiyan nahun min bayani aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu akfarahum shakiri shedan yake cewa ya Allah tun da ko katsi ne mun kala an ce ni to ni kuma na lashe takobin duk gabaki ɗaya 'ya'yan annabi adam nan sai na ɓatar da su ya yi wannan rantsuwa a gaban Allah la'aqa'udanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na je ne musu ƙiƙiƙaƙa akan miƙaƙƙiyar hanyanka sai na hana su bin hanyanka sai na mai da su baya wanda ma zai ji hanya sai na gurɓata mishi aikin shi har ya ci gaba da bayani summa la'atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يا الله سينا زو مستغبا سينا زو مستبايا سينا زو مستجيتن داما سينا زو مستجيتن هبو kuma ba za ka sami mafi yawansu suna godiya ga Allah suna godiya gare ka ba ma'anan shaidan zai zo musu ta gaba shine zan zo musu ta aikin gidan lahira wa an aimanihim zan zo musu wa min khalfihim zan zo musu ta baya ta aikin duniya sannan zai zo musu ta dama aikace aikacen alkhairi zai zo musu ta hagu aikace aikacen sharri wani lokaci shedan zai zo mu mutum ta aikin alkhairi a nan ne kuma zai sanya mishi riya ko girman kai ko isa ko fankama ko ya rika jin cewa yana bin Allah bashi al'ujubu kenan wani lokaci shedan zai zo ma bawa ta gefen hagu ta sabo kenan da banna shedan ya kawata ma wani cewa zaman dan luwadi mana ya kawata ma wata zama irma dugo mana kunyan uban wa kike ji shiga social media ki bayanin yadda kike maɗugonki waye isa waye yake da kaza kaza kaza kaza kaga wannan karara duk wanda ke wannan ka san cewa wannan aikin shedancin to aikin iblis ne da haka wani lokaci shedan yakan yi badda kama wani lokaci shedan bai yin badda kaman zai fito ya bayanin wannan aiki na shedan ne har shi yasa ma akwai kungiyan da zaka ga kungiyan masu bautan shedan taken ma irin wannan kungiyan shine kaho guda biyu haka za ga an yi wani take haka an sa kawanni guda biyu wai kungiyan shedan su sun yadda suna ma shedan rakiya sun yadda su aikin shedan suke yi so wannan ya zo musu ta kenan ta hannun hagu bi ma'ana aikin iskanci da ashararanci da fitsara da lalata wani lokaci kuma kamar yadda na ce aikin gidan lahira ne sadaka ana yin ta ne domin a samu ɗaukaka gidan lahira sai shaidan ya nuna cewa ki bada mana a san kina yi karatun alkur'ani ana yi domin a samu ɗaukaka ne a gidan lahira sai shaidan ya nuna ki je ki musabaka mana ke zama na ɗaya ke zama ke ce gudunar shekara za a je ki a duniya ke ma za a yi yama ɗiɗi da ke ke ma za a naɗa miki kambi ko za a naɗa maka kambi za a naɗa ka makamai iri daban-daban za ka samu kuɗi za ka samu kaza kaga aikin lahira ne amma shaidan ya zo ya nuna ma mutum ya je ya yi shi domin ya sami duniya ala ayi hal ina son in ce ne duk lokacin da aka ce za a yi magana akan alfarman malamai na Allah to a lokacin nan fa an fito da dukkan makamai ne makamai za a yi yaƙi da shaidan ko ta halin kaka shi kuma shaidan bai yadda ba duk lokacin da za a yi yaƙi da shi to shi ma fa yakan tattali yakan fito da makaman shi duk wanda ya tattala sai ya ga bayan wanda ya ce zai yaƙi da shi to babban wanda ya ce zai yaƙi da shaidan da iblis su ne annabawan Allah da manzanni da malamai waɗanda suke rufa ma annabawan Allah da manzanni baya shi yasa ya ƴan uwana idan aka ce ana son ai magana akan malamai to shaidan yana cikin bakin ciki yana cikin tashin hankali yana cikin kakanikayi yana cikin tunanin ya za a yi kada a yi wannan maganan a yi wata magana in so samun shaidan ne a zo a yi muku magana a kan sallolin nafila ya fi soyuwa a gurin shaidan fiye da a yi magana a kan alfarman malamai saboda kina iya zuwa kina sallan nafila amma da jahilci allah ma bai karɓi sallan ba in aka ce a yi magana a kan sadaka kina iya zuwa kina ta sadaka amma kuma ya riga gurɓata miki ninya da haka ba zai dame shi ba ba zai dame shi ba amma ka ce to ai magana akan malamai fa to yanzu za a nemo ma Allah madaukakin sarki magoya baya ne za a nemo ma addinin Allah masu bashi kariya ne shi kuma wannan shine babban abin da shedan ke ainihin wato yaki da shi yake faɗa da shi lokacin da Allah subhanahu wataala ya la'anci iblis sai da ya ce ma Allah an ra'aitaka hadha allazi karramta alayya la'in akhartani ila yawmil qiyamati la'ahtani kana dhurriyatahu illa qalila ka ganka nan kai Allah haka fa mare kunyan ya gaya ma Allah an ra'aytaka ka ganka nan hadha alladhi karramta alayya wannan da ka fifita shi a kaina la'in akhartani ila yawmil qiyamati wallahi idan ka jinkirta min zuwa ranar tashin alkiyama la'ahtani kana dhurriyatahu illa qalila duk sai na taban da ƴaƴansa sai dai ƴan kadan a wata ayin ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka masu ikhlasi su kadai ne suka fi karfi na to ya za a yi mutum ya sami ikhlasi sai ta hanyar annabawan Allah da malamai na Allah subhanahu wata'ala to shi yasa alfarman malamai wato wata irin wani irin bigire ne wanda yake bakanta ma shedan kuma yake cutar da shedan to shi yasa mu kuma da buƙatuwar mu yi bayani akan malaman nan da kaɗan daga cikin darajojinsu domin mu al'umma mu gane wannan mu kuma ɗau izina yadda za mu tsar alfarman malaman nan ko da kuwa malaman nan sun yi abin da ba shi ne yake birge mu ba domin tun farko dai ai ya kamata mu gane cewa malamai fa ba mala'iku ba ne malamai ba mala'iku ba ne malamai waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne da Allah fito da su daga jikinku duk wani malami da ka gan shi a duniya wata ‘ya mace ce ta durƙusa ta haife shi duk abin da ke kama ɗan adam na buƙatuwa na yau da kullum shi mafi yana kama shi yana da buƙatuwan ci yana da buƙatuwan sha yana da buƙatuwan banɗaki yana da buƙatuwan ina masoyi da zai ɗebe min kewa yana da buƙatuwan ina masoyin da za mu zaman aure yana da buƙatuwan ƴaƴa domin su taimaka mishi a waɗansu abubuwa na gudanar da rayuwa yana da buƙatuwa in ba shi lafiya je asibiti yana da buƙatuwar in yana da wata damuwa ya fafutuka yadda zai samu ya fita daga cikin damuwarsa a to annabawan Allah ma haka suke aiki ballantana malami da ke raka annabawan Allah to tun anan ya kamata ka gane cewa malami fa mutum ne dan adam ba mala'ika da Allah ya riga tsara shi a wani tsari wanda shi ma mala'ika ba zai iya kauce mu wannan tsarin ba Allah ya riga gina shi akan wannan tsarin shi malami mutum ne kuma ababen da ke kama mutum yana kama shi idan da na tambaya in ce menene ke kama dan adam kana iya cewa mantuwa na iya kama dan adam shi ma malami zai iya mantuwa zai iya mantuwa rashin sani yana iya kama malami ko ne malami a duniya ya sani idan ya san goma kila akwai goman da bai sani ba mafi karanci dai zaki iya fahimtar cewa bai san gaibu ba bai san abin da ke fata ba yakan iya yin kyakkyawan zato akan abu kila kuma abin ba haka bai so da haka shi ma irin wannan rashin sanin na iya kama shi kai wani lokaci ma san rai na iya kama malami kamar da ke ma yana iya kama ki a matsayin shi na dan adam a matsayin shi na malami sai dai shi bambancin shi da mu wanda ba malamai ba shi yana kauce ma hanyar Allah to a matsayin shi na masanin Allah kuma nan da nan yakan gane ya kauce ma hanyar Allah sai ya sai koma zuwa ga Allah kuma ya san hanyoyi masu sauki da ake saduwa da Allah subhanahu wataala sama da ni ko ke akwai wanda zai so sadu da Allah amma sai ya dauki hanya mai tsawo shi ko malami a matsayin shi na masanin Allah ya san hanya mafi sauki da ke sadar da bawa zuwa ga Allah buri in buga misali don ku gane da kyau wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin ɗaya daga cikin matayensa na na juwairiya radiyallahu ta'ala anha lokacin da zai fita sallan asubahi ya barta a inda take sallah tana ambatan Allah ya bata anan tana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita asubahi da ya gama azkar din shi shi ma har rana ta fito har aka shiga cikin harkokin al'umma gabaki daya annabi bai shiga gida ba sai kaman ka ce karfe 10 sai da ya kai rabin rana kaman karfe 10 kenan ko da ya shiga ɗakin matarsa na na juwairiya sai ya ganta a inda ya batta ɗin nan kafin ya fita asabahi tana nan tana zaune ya ce a'a baiwar Allah ana nan dai ana ta neman ɗaukaka da daraja a wurin Allah tun da na bakki ɗin nan kina nan a zaune inda kike ta ce manzan Allah ina nan a zaune inda nike tun asabahi har ƙarfe goma ba ta tashi ba ana neman mi daraja a wurin Allah ana neman ɗaukaka sai annabi ya ce Allahu akbar ya ce amma kin san wani abin ban al'ajabi kin gani din nan fitana na faɗi waɗansu kalmomi guda hudu in aka auna su da aikin da kika yi tun asubahi har yanzu ni abubuwan da na faɗi din nan duk sun fi nashi a wurin Allah ku gane bambancin mai ilimi da wanda bai kai shi ilimi ba ita ta zauna kusan awa hudu tana abu ɗaya tun karfe biyar na asuba shida bakwai takwas tara goma awa biyar amma annabi ya ce ni ko na faɗo ɗansu kalmomi guda hudu idan aka auna su da iya zaman nan da kika yi to ni kalmomin da na faɗi a wurin Allah sun fi daraja sun fi kima sun fi girman lada shine kawai na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi so hudu annabi ya faɗi wannan wai duk sun fi aikin da nana juwariya take yi tsawon awa biyar kenan zaki gane ashe malamai suna da hanyoyi da suka sani ana saduwa zuwa ga Allah mai sauki sama da yadda wanda ba malami ba yake da waɗannan abubuwan ila kun fahimta bari buga misali a babin sadaka wata ta tashi za ta yi sadaka shikenan sai ta tunanin bari ta je za ta sai kosai ko za ta sai kuli sai ta sai kosai kwara daya aka rika babba almajirai ta sai kosai na dubu biyar ta ce a raba ma almajirai kowane almajiri a bashi daya kowane almajiri a bashi daya kowane almajiri a bashi daya ba ta yi sadaka ba Allah ya karba ita kuma wancan sai ta ce a'a ba kosai da kuli zan siya ba ina wani malami da ke karantar da al'umma kila yana da ɗalibai ɗari bari in ɗauki wannan dubu goma bari in ba malamin nan in sai mishi shinkafa da manja da man gyaɗa ya ji ya ci da iyalansa yayin da malamin nan ya ce ƙoshi sai ya zo tasa ɗalibansa mutum ɗari sai ya karantar da su wa'annan ɗaliban mutum ɗari shi ma kowanne yana da ɗaliban shi a wani guri shi ma sai ya je karantar da su su ma wa'ancin ɗaliban suna da ɗalibansu kowanne ya je karantar kana jin darajan wanda ya ba da ƙosai da darajan wanda ya ba wannan malamin darajan su ɗaya ne a wurin Allah wannan ya san inda ake aje dukiya ya je ya ba mai kan gado wanda idan ya ci zai amfani dubun dubatan al'umma kila kun fahimci abin da nake nufi akwai wani malami da kila idan ya ci abinci ya koshi to zai je gidan talabijin ko gidan rediyo zai je wa'azi a gidan rediyon nan sama da mutum miliyan ɗaya za su amfana cikin mutum miliyan ɗayan nan kila akwai mutum ɗari su ma kowa yana da ɗalibansa da haka sai idan ka tattara amfanin sai ka ga zai amfanar da sama da mutum miliyan goma lokacin da ya ci abinci ya koshi irin wannan sadakan zai daidai da wanda kika dauka kika bashi kosai guda ɗaya ko kika bashi kuli guda ɗaya ila kun gani so dan haka bambancin mu da malamai kenan su komi za su yi sun san hanya mafi sauki da yake sadar da su zuwa ga Allah kuma saboda irin fafutuka da da'awa da suke a tafarkin Allah suna da wata alaka mai karfi tsakankaninsu da Allah kila kun gani su 'yan siyasa ne 'yan kamfen ne amma nawa na Allah da manzansa su ba 'yan kamfen ne na pdp ko prp ko hiv ko wane ne ba su duk ba 'yan kamfen ɗin wannan ba ne amma su suna kamfen ne ga wane ga Allah suna kamfen ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama so don haka wannan ya sa suna da wata alaƙa mai ƙarfi tsakankaninsu da Allah Allah na sauraron su Allah na girmama su, Allah yana mutunta su, Allah yana kimanta su, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin su a matsayinsu na malamai. Shi yasa idan ana batu akan malamai, to ana batu ne fa akan waɗanda gabaki ɗaya Allah ya fi aminta da su a duniya. Yanzu kun san adadin mutanen duniya? A ƙididdiga na baya-bayan nan. yana cewa a duniya akwai mutum biliyan goma sha ɗaya a duniya a yau akwai mutum biliyan ba miliyan ba biliyan goma sha ɗaya biliyan ɗaya shine miliyan so dubu miliyan so dubu to biliyan ɗaya kenan miliyan so dubu biliyan ɗaya miliyan so dubu biliyan ɗaya to sai kin tara miliyan miliyan miliyan gida dubu sai kin tara miliyan dubu goma sha ɗaya to adadin mutanen duniya kenan musulmi kuma sun kai biliyan ɗaya da ɗigo uku wato biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku a duniya to duk a cikin cincirun da mutanen nan wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi aminta da su ya yadda da su su ne malamai duk a cikin cincirun da mutanen nan kai ba mai mafai lissafi da aljannu ba mu ɗauka mutane kawai su wane ne Allah ya aminta da su ya yadda da su ɗari bisa ɗari su ne malamai su ne wane? su ne malamai wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu saboda yadda da su da Allah yayi ne sai Allah ya alƙawari da malamai cewa ya ku malamai masana to na yi alkawari da ku ku gaya ma al'umma gaskiya ku kuma yi musu bayanin hakikanin yadda addini yake ke in ba amintaccen Allah ba wane ne Allah zai yarda da shi ya bashi amanan addini ke kenan ma kawai a gidan mijinki ku biyu ko ku uku kina nan kina hura hanci wai ke yanzu wallahi miji yanzu ya fi yarda da ki aikin sai yanzu ni ya fi yarda da ni ku biyu ne ba kawai ko ku uku kina nan kina wani hanci kuna kina kaɗi fili ai Allah ke miji ya fi yadda da ke har kina wani canza tafiya a tsakar gida wai an yadda da ke ai in zai ba da ajiyan kuɗin shi ni ke ba haba ga wanda Allah ya da su ambatan su a sama ambatan su a sama kuma Allah ya haskaka su a ƙasa kun san inda muke ganin taurari a sama wallahi tallahi haka mala'iku ke hango malamai a ƙasa kun dai gane saƙon bi ma'ana in muka daga kai sama ai muka hango taurari masu haske a sama to mala'iku haka suke hango malamai na Allah a ƙasa suna haskaka al'umma saboda ne saboda Allah ya jarata su amintattun Allah ne idan kika zo kina ce kina son ki faɗa da wanda Allah ya aminta da shi kina ganin zaki galaba kina ganin zaki ci nasara wallahi sai Allah ya kunyata ka duk wanda ya ce zai fada da malami na Allah wallahi sai Allah ya kunyata shi sai Allah ya tozarta shi sai Allah ya daidaita shi sai Allah ya barbadar da shi sai Allah ya cire albarka a rayuwarsa shi yasa sukan malamai da fada da malamai hadari ne hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari ko wanda daga cikin littattafan hadisi zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya kai ziyara na aiki a ƙasan kodai a ƙasan iraki ko a ƙasan basra a wannan lokaci akwai babban sadin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi sa'ad bin abil waqas wane sunan shi sa'ad bin abil waqas shine gwamna to ka san duk inda mutane suke sai ka samu waɗansu a sharare ne lokacin da sayyidina umar je garin basra da yake mulki ne na adalci gaskiya da gaskiya ne sayyidina umar ya ce duk wanda ke da wata damuwa akan gwamna ya zo ya kawo ƙara ga sayyidina umar sarkin musulmi gaba ɗaya ga gwamnan sa'ad ɗin kenan aka je masallaci aka tara jama'a kace duk wanda ke da wata kuka ko yau gwamna bai mishi daidai ba ko yana tuhuman gwamna ya zalunce shi ya zo ya kawo kukansa ila an gani mutane suka ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ai na Allah ne bawon Allah ne mu ba mu da wani zargi da shi wallahi yana mana adalci yana kaza yana kaza yana kaza suka faɗi alkhairi kawai sai aka samu wani asharari ina son nuna miki haɗarin faɗa da malamai ne sai aka samu wani asharari sai ni ke ce kai ni ina da magana ya ce to gaskiya wannan gwamnan namu bai iya sallah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sahabin da ya zauna da manzon Allah ne za a ce bai iya sallah ba kun gane wai bai iya sallah ba sayyidina Umar ya ce taunaji kai sa ajinke kai mana bayanin yadda kake yin sallah ya ce ya manzo ya sayyidina Umar wallahi ba sallan da nake face irin sallan da muka koya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka ji inda nake yin ta ina yin kaza ina kaza ina kaza ina kaza yi bayani cikakke akan yadda yake yin sallah sayyidina Umar ya ce to ai ni ma ban iya wata sallah da ta wuce wannan ba tunda dai duk a gaban annabi suka koya tare to wannan abu ya dake zuciyar sa'ad addinin shi ba a cewa bai iya sallah ba ya koya daga annabi amma a cewa bai iya sallah ba sai ya ce wancan mutumin idan ka faɗi wannan maganan ne kawai don ka tozarta ni ka fallasa ni to zan yi maka addu'a guda uku addu'a ta farko Allah ka tsawaita rayuwan shi addu'a ta biyu Allah ka jefa shi cikin fitina addu'a ta uku Allah ka saye mummunan ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'ad ya yi mishi wannan mummunan addu'a mai ruwaito wannan asarin ya ce wallahi na ga wannan mutumin wannan mutumin banzan kenan ya ce na gan shi ya samu tsawon shekaru a duniya saboda tsaban shekarun da ya a duniya ba wai gashin kan shi ya fari ba har gashin geren shi ya fari fat shekaru sun ja kenan an wuce shekara ɗari da wani abu amma kun san abin ban takaicin addu'a ta biyu ya ce mene Allah ka jefa shi cikin fitina da wannan tsufan nashi haka yake rarrife yake daddafawa duk inda ya ga yar yarinya yar shekara biyu uku haka zai je yana lasan duburanta yana lashe duburanta yana shashakan kanshinta ɗan shekara ɗari da wani abu amma wai yana nan yana bin 'yan shekara biyu 'yan shekara uku yana nan yana ɗan kakka mata yana lallashe duburanta akwai fitin da ta wuce wannan jama'a ko matan aure matan sunna kake da ita mutum ya kai shekara ɗari ai kawai ana zaman ƙarasawa ne kawai zaman ƙarasawa ne Allah ya sa mu cika da imani wanda ya kai shekara ɗari da wani abu matan ta kai shekara ƙila kusan casa'in ai ko fara irin wannan lokacin ba a yi ko faɗa ba a yi sai dai kawai matan ta zama mishi kamun uwa shi ma zama ta kamun uba kana da labarin za a yi kaza to lalle lalle ka sawa ne je kaza irin wannan to ballantana wanda ba matanka ba ba ma wayan rashin mata ba wai yarinya ya shekara biyu uku wai za ka riƙa rarrafe saboda tsaban lalacewa da gurɓacewa ka faɗa cikin fitina bai iya ma tafiya amma haka zai riƙa rarrafe wai yana binta yana lallashe dubaranta idan aka gan shi aka je kai tsohon banza tukub tukub da kai amma kana wannan fitsara da lalata kun san abin da yake cewa ya ce addu'an malamai na Allah ya kama ni yanzu abin da ya rige min kawai ina ni ina jiran mummunan ƙarshe ne shi da kanshi yake faɗin wannan in aka ce mishi tsohon banza tsoho tukutukub da kai kana bin ‘yan ƙananan yara kana wannan fitsara da lalata sai ya ce musu ai addu'an malamai na Allah ne ya kama ni da haka yanzu na ga abu biyu shekaruna sun yi tsawo ga fitina na fada yanzu ina jiran mummunan ƙarshe kin ji haɗari ko in ce cikin haɗarin fito na fito da malamai na Allah ko sukan malamai na Allah ko sakin harshe akan malamai na Allah idan suka yi maka mummunan addu'a wallahi lalacewa kake yi saboda me saboda su ne amintattun Allah subhanahu wata'ala wani abu da zai ƙara baka sha'awa idan na tambaye ku nan cikinmu nan wane ne imani da Allah tambaya da ke wace ce ta imani da Allah a kashi ce dukanmu kawai ke da ke wakilci kanki wace ce ta imani da Allah kowace ta ce gani ko idan aka tambaye ki mutanen zariya kafirai ne ko musulmi ne musulmi ne to duk cikan kuwa ce ce take da tabbacin cewa Allah ya karbi imaninta to wallahi malamai Allah ya ba su lasisi ya karbi imaninsu shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim duk faɗin duniya babu wanda ke da tabbacin cewa imanin shi Allah ya karba sai malamai domin Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah da kansa ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ya ce mi wa ulul ilmi malamai ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ashe su kadai Allah ya yarda da imanin su 100 bisa 100 ke yanzu fafutuka kike yi ko ba haka bane yan siyasa fafutuka suke yi Allah ya san da su ya karbi imanin su yan kasuwa fafutuka suke yi Allah ya san da zaman su ya karbi imanin su ‘yan daba, ‘yan tasha, masu kuɗi, likitoci, nas, nas, nas. Kun gane? ‘Yan ma'aikata gona, manoma kenan. Da kowa a duniya fafutuka yake yi Allah ya sa imani na karɓaɓe. Amma su malamai Allah ya riga ya ba su lasisi. cewa Allah ya karɓi imaninsu, Allah ya yarda da cewa sun yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. To, ke da baki da tabbas, kai da baka da tabbas, ina kaga ƙarfin halin ka fito kana sukan wanda yake da tabbas. Akwai wautan da ya wuce wannan? Babu wautan da ya wuce wannan. Da aka alkhairin Allah ya je ga malamai. saboda mene saboda su ne masu imani na gaskiya kuma su suke kiran al'umma akan imani na gaskiya saboda wanda ke da gaskiya shi zai iya kira akan gaskiya amma wanda shi ba shi da tabbacin ma yana da gaskiyan ko bai da gaskiya ya kira mutane gaskiya akan ina ta yaya so don haka malamai su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi imaninsu ya kuma yadda da su a matsayin wato waɗanda suka yi imani shi yasa wannan yadda da su ɗin da Allah ya yi a matsayin masu imani sai Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni akan cewa babu wanda ke tsoron Allah ma a cikin al'umma kaf sai malamai kun gane batun da kyau babu wani wanda Allah ya yarda cewa yana tsoron Allah sai malami yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u ai sanu cewa kadai masu tsoron Allah a cikin talikai sune malamai malamai ne ke tsoron Allah su suke iya kiyaye Allah su suke jin kunyan Allah su suka san dokokin Allah suna taka tsantsan amma yanzu mun zo wani irin zamani sai wani dan tasha can yana can yana gantalin shi a gari kila bai ci zaɓe ba da haka yanzu sai ya zo ina sukan malamai ai malamai an gayi nan yanzu sun je sun raɗe ma gwamnati gayi nan ma wani malamin wai an bashi naira miliyan goma wani an bashi naira miliyan ɗari walla kuma kawai cuta ne cewa yana jin zafin bai ci zaɓe ba kun gane batun da kyau da haka yanzu ido wa kare na sai suka yi haɗin gwiwa da shaidan cewa ka ɓata malaman saboda yanzu idan ka ɓata malaman to yanzu ai al'umma ba su yadda da kowa ba kaman malamai al'umma ba su yadda da gwamna ba kamar yadda suka yadda da malami ba su yadda da sarki ba wallahi kamar yadda suka yadda da malami shi yasa duk fitsararre yana iya zuwa ya fitsara a gaban wani amma bai yi a gaban malami idan an tashi za a je kamfen da gwamna da kwamishina da minista ba a samun 'yan karuwai a cikin wannan tawagan kamfen ɗin motan karuwai ake samu makiɗa da masu busa da 'yan banga duk ana samu ko ba a samu hakanan kuma idan an tashi gaban sarki da masu kiɗa da 'yan tauri da 'yan sara suka duk ana samu ko kun taɓa ganin malamin da fitsararre na fitsara ya ganshe ce bari ya zo ya raka shi idan ɗan tasha na tashanci in ya ga malam sai ya ce ala gafarta malam sai ya shiru idan karuwa tana rashin kunya idan ta ga malam sai ta ce a bari mu bari sai malam ya wuce ya nuna maka ga malam wane nan da nan za ka rarumo ko da wani ɗan lullubi ne na yarinya ta rufe jikinta ala gafarta malam a duniya kun ji wanda ake kiran shi da sunan Allah ya gafarta kamar malami in an ga sarki sai dai a ce ranka shi dade wallahi kuma ran nan ba zai dade ba idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan in an ga gwamna sai dai a ce excellency amma malami in an ganshi me ake fadi Allah gafarta malam shi taken malami kenan duk wanda ke kiran malami da sunan Allah ya gafarta maka ni Allah gafarta malam Allah gafarta malam har nake cewa wani lokaci nake ce mu ɗansu ƴan uwa na ce wallahi ni ba malami bane na sani kuma ina shaidar da Allah wannan amma waɗansu ɗalibai suna nan suna ganin ni malamin su ne to in dai akan wannan ne za su rika ce min Allah gafarta malam wallahi ce kice min ina sha'awar malantan a wannan gaba amma wallahi na san ni ba malami bane amma in dai za su kira ni ne ni suke nufi su yi min addu'a Allah ya gafarta malam kai wallahi na yadda su ta yi in dai wannan ita ce malantan to wallahi a bani na yadda me yasa saboda irin addu'an da ake ribata zaka zo kai abu mutane su ta Allah ya gafarta ma mahaifanka ba ma wai addu'an da kake ma mahaifanka ba fa wai duk ne mu'amala da kai na addu'a Allah ya gafarta ma mahaifanka a duniya ba abin da ke mun daɗi fiye da kai addu'a Allah ya gafarta ma mahaifana ba abu mai daɗi a duniya ne kamar wannan shi yasa ni ko yara a gidana idan suna son wani abu sun yi magana sun gana kau da kai shi kenan sai a ji a ɗauki takarda da biro assalamu alaikum abba muna fatan kana lafiya Allah ya ƙara maka imani Allah ya ƙara maka kaza Allah ya ji kan hajiya Allah ya mata kaza Allah ya ji kan babanku Allah ya mata kaza don Allah muna son kaza sun gada cewa in suka yi min wannan shi kenan an riga an gama wannan abin ya zama kamar yankan wuka kila kun gane to in ba a malanta ba gaya mun kun taba jin wanda zai tsara gwamna gwamna Allah da ya ji kan iyayenka sai dai na fajanci ba na Allah ba amma kai malami ba fa kuɗi kake ba mutane ba ba ma ka da kuɗin ina muka ga kuɗin ba ma da su amma kullun Allah ya sanya kauna ta gaskiya tsakankaninka da al'umma kullun suna nan suna maka addu'a kullun suna nan suna ma iyayenka addu'a bari ku ji akwai lokacin da zan tafi indiya neman magani 2013 shekara goma sha biyu da suka gabata zan tafi kasan indiya zan je asibiti na samu mutum biyu ko uku da suka aiko min musamman cewa don allah malam a gaya maka cewa idan za a yi maka wani aiki to duk abin da ake nema a jikin ɗan adam wallahi mu mun haƙura da namu a zo a cire a sa maka saboda ka fi mu amfani haka suka faɗi cewa wai in ana neman wani abu a jikin ɗan adam su sun yadda a cire nasu na samu mutum biyu wallahi zuwa uku sun aiko min da wannan ɗayan da ya aiko ma bai natsu cewa an gaya min ba sai da ya zo da kanshi malam na aikowa ne ya gaya maka saƙo na na ce ne don Allah idan dai wannan tafiyar naka akwai bukatun wani abu a cikin dan adam to don Allah a zo ni a cire nawa a sa maka kai ka rayu ko da ni zan mutu wallahi na da kafin amfani wallahi tallahi ba kuɗi nake ba shi ba wani ma daga cikin su sai mai kwana da kwanaki ba mu haɗu ba in ba ɗalibta da irin abin da mutane suke ganin shi a matsayin malanta ba ina za ka sami irin wannan darajar so shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yadda cewa malamai su kadai ne masu tsoron Allah so don haka ce sai dai ki fafutuka to shi ne yake ce maka wai sai kaga wai wani sai ya zo wai ya rika nuna maka wai shi yanzu yana kishin al'umma wai yana kaza yana kaza wallahi duk wanda ya nuna yana kishin al'umma wai sama da malamai ƙarya ne malamai su suke kishin al'umma kishi na gaskiya su suke son al'umma soyayya ta gaskiya domin babban abin da malami ke so ya fitar da kai daga duhu zuwa ga haske ya tsamar da kai daga azaban Allah na duniya da azaban Allah na gidan lahira yana neman ya samun maka da daraja ne yana neman ya samun maka da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana neman ya haɗa ka ga ɓanna kila kun fahimta jama'a wai sai wani ya zo da jahilcin shi da san ran shi wani ma hasada wani kuma bid'a yake kai yana jin zafin dama kana tafiya akan sunna wai sai ya zo ya bata malami sai ya ce ai ga nan wai malaman ma wai sun ce kar ai zanga zanga to wallahi sai an ji an yi to da aka yi zanga zanga an zubar da jinin mutane da yawa wannan jinin fa ya zuba a banza kenan kuma da aka yi zanga-zangan ya hana ƙarin kuɗin man sai ma ana gama zanga-zangan aka ƙara ƙara kuɗin man aka ƙara farashin kayayyaki so da aka zanga-zangan yi amfani ko bai yi ba bai amfani ba bai amfani ba to su malamai suna nuna maka abin da zai amfane ka ne a duniya abin da zai amfane ka ranar tashin alkiyama shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai mana wani kan dagarki sai ya ce to tunda malaman nan su Allah ya da imanin su malaman nan su kadai ne masu tsoron Allah a cikin talifai to duk wanda ke da wata fatawa yake da wata damuwa ya je ya samu malami sai ya ce fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna duk wanda ke da damuwa yake da wata fatawa to je samu malami ya masa tambaya dan Allah idan kina da tambaya kikan je ki samu wani hakimi ne ki ganshi da nadi ki ce to hakimi na zo in tambaya hakimi kike tambaya ko malami kike tambaya ko sarki ba ka zuwa ki tambaye shi sai dai ki je gurin malami sai da ke je gurin malami idan mahaifi ko mahaifiya ta rasu gidan gwamnati akan je a samu wanda zai sallah gurin wa ake zuwa a samu wanda zai sallah idan an zo daura miki aure ko yake za ta yi aure akan je a je a samu wani gogaggen dan NPN ne ko dan Nehu ko dan PDP ko ɗan apc su suke zuwa su ɗaura aure sai dai a gayyato malami shi kuma ya inna alhamdulillahi na hamaduhu wa na sa'iduhu wa na sagaturhu to na ɗaura ma wancan aure da wani akan sadaki naira kaza wannan auren ya gudana daga nan har tashin alkiyama haka Allah ya tsara rayuwar nan malamai su suke gudanar da al'umma ta hanyar su saurari damuwansu su kwaranye musu matsalolinsu kuma malaman nan Allah yi su amintattu kamar yadda na faɗi a farko cewa su Allah ya aminta da su sai ki je ki gaya ma malami wani al'amari amma saboda amana ba zai je fallasa ki ba in wannan malamin gobe zai ji kina zagin shi misali wallahi ba zai je ɗauko wannan sirrin nake ya faɗa ma al'umma ba ya san wannan tsakankanin shi ne da Allah da a ce malamai suna zuwa su ɗauko fatawoyin da ɗaiɗaikun mutane suka yi musu su rika fallasa su ce aga hajiya zainab ita ma jijiyar nan ta ta yi min tambaya ai da ba a rika yin fatawoyi ba amma malami wallahi ba zai fallasa ki ba duk abin da ya san zai ya ɓoye miki sunanki da mutuncinki zai yi wannan yana nuna amana irin na malami shi yasa Allah ya ce ashe aje a tambaye shi ba mamaki wani lokaci kila ya bada misali amma ba zai ambaci suna ba ba kuma zai ambaci duk yadda za a yi a gane ki ba amma zai bada misali don a ɗauki darasi akwai ɗansu mata guda biyu da suka taɓa zuwa suka yi wata tambaya ba a garin nan bane su biyu suka ce gaskiya suna da damuwa muka ce menene damuwanku ɗayan ta ce malam ni da ganinsu kai kasan ba wai talakawa ba ne ba talakawa ba ne sun yi matalauci nisa ɗayan ta ce malam ni duniya ba abin da fa ba shi ba abin da na rasa ba abin da na rasa gidan da nake zaune gidan da nake zaune sai ma dai in ba wasu wuri su zauna amma dai ba maganin gida ake yi ba ta ce kuɗi ko gari na sai dai abin da na ga dama in je in shara motoci ga yana an ajiye min sai wuce ni ga daman shiga in ina so in fita kasan waje zan fita haka dai ta taba yayi ta ce to amma matsalan kaki kaki ta ce amma matsalan ok to ba laifi ta ce amma matsalar shi ne ni sai in shekara ma ni ban ma zauna da miji ba sunan dai kawai ina da miji sai in shekara ɗaya ma ni wai ni dai yau in zauna ni da miji na ga mu yau a ɗaki mu kwana tare mu tashi tare ni sai in shekara daya shine ba shi Germany ba shi America ba shi kaza in yana Nigeria yayi ka ba zama amma fa duniyan fa an same ta amma fa bai zama tace to ni gaskiya malam ba zan boye ba ni ba zan iya daure ma hakan ba wannan ya sanya gaskiya tsakani da Allah ni fa akwai wani ma'aikaci da dauka na musamman biyan shi nake yi kuma ba ku gane magana ta ba yawwa akwai wani wanda ta bashi appointment ta bashi aiki cewa gani da miji number 1 amma yana cin yabi duniya to kai kuma ka zo kai ne miji na na biyu duk lokacin da nake da bukata zan kira ka ka zo dama gida ne ga nan iya ganinka kun fahimta ta ce to wannan ita ce damuwarta don Allah in ba amintacce wanda ta aminta da shi ba za ta gaya mishi irin wannan halin da ke ciki ita ma ɗayan ta ce ita ma gaskiya matsalanta kenan fa kuma ita ta ma fara tunanin ko ta shiga ƙungiyan abin nan na 'yan maɗugu shi ne dai abin ya dame su shi ne suka yi shawara su zo su nemi fatawa suna da aminci cewa ba za a fallasa su ba kun gani to in ba wanda suka yadda a matsayin malami ba mai zan ɗauki wannan sirrin su je su gaya mishi za ta je ta gaya ma wani mijinta ko ƙanin mijinta to za ta iya zuwa ta gaya ma kishiyanta da haka shi malami amintaccen Allah ne shi yasa Allah ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu duk wata fatawa da kake da ita ko addini ko a rayuwa ka je ka tambaye malami zai gaya maka iya gaskiyar abin da ya sani kuma zai boye maka sarranka sai dai a daidai nan gaban bari in muku kan da garki malaman nan na sunna ne wallahi malaman bid'a ba su da sirri kuma malaman bid'a ƙarya za su gaya maka ba sai ne ta kawo misali ba amma bari in baku misali akan wani bawan Allah wani wani wani ma'aikacin banki ne dan boko ne gogaggen dan boko suka zauna shi da matarsa akwai wayansu al'amura da suka taso sai ta ce to za ta je ta tambaya kin sa abin da yace ma matan yace idan kin tashi zaki tambayan nan ki tambayo malaman yan izala su ne idan ba su sani ba sai su ce maka ke bari ban sani ba amma zan bincika ya ce in ko ba yan izala kika tambayo ba nan da nan za a kirkiri karya ma a caccakuɗa ta kawai a baki kuma abin da ya bata al'ajabin shine da ta zo ta tambayi malamin an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ce to insha Allah ki bani nan da kwana uku zan tambayi malam wani kuma zan ƙara bincika insha Allah zan gaya miki sai ta ce to na rantsi da Allah abin da mijina ya gaya mun kenan cewa malaman in izala su ne in ba su sani ba sai su ce miki za su bincika suna son su gaya miki gaskiyar abin da Allah ya haskaka musu sau da haka wannan ya sanya ku lura da kyau a ƙasan nan idan kun ga malaman da ake zagi a ƙasan nan malaman ahalus sunna ne kuna jin yan shi'a suna zagin shugabannin su kun taba jin yan shi'a sun fito suna cewa zai zaki kaza kaza kaza kaza to dama mai shedan zai yi da wannan dama ya riga gama yan shi'a riga gama da su kun taba jin yan kalakato sun fito suna cewa yau dan gungun shugaban yan kalakato wanda ba su yarda da hadisi ba suna zagin shi dama shedan me zai yi da wannan tarkacen wuta kawai kun taba jin yan bid'a sun zo suna zagin malaman su sai dai ki ji an zo ana zagin malaman sunna to me yasa shedan bai sa an zagi waɗancan ba sai ana zagin malaman sunna saboda su ne suke da matsalar shedan su ne shedan yake so a lalata su a gurbata su in aka gurbata su yanzu ne zai rike baki fatawa sai dai shedan din ya rika baki kenan yanzu in kin zage malaman sunna to yanzu ne zai rika zuwa baki fatawa kenan yanzu kin zage malam abdullahi kin ce wane kin ce wane kin ce wane to yanzu gashi kin zo kina da fatawa sai kawai shirin ya rika nuna miki ta Allah ki kyale shi mana ki kyale shi mana ai dun wai shi yana ganin shi ne mallam Abdullahi to ki kyale shi mana sai mene a to za ki zauna da jariki kenan bayan Allah za ki koma ma kina sallah Allah bai karba ba saboda tsarkin ki ma bai daidai ba kuma kin kizo ki tambaya saboda shedan ya nuna miki wannan malamin na sunna wai ai shi wane ne yana tare da gwamnati ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma duk rajiman bil ghaibi ƙarya ne ila kun gane da kyau to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya sanya malamai su ne waɗanda za a tambaye su a gane hukunce-hukuncen addini shi yasa Allah mai da su madaukaka yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahi in ba a malanta ba babu wanda ke samun darajar da malami ke da ita bari in gaya muku wani abu inda za ku gane malamai kawai al'amarinsu daga Allah ne da haka ki ja bakin ki ki shiru akan al'amarin malamai cikin kunan wane ne aka aika mata da ambulan na naira dubu biyu kafin ta bi wannan masallacin akwai akwai wacce aka aika mata da kuɗi kafin ta zo na masallacin kowace ita ta kawo kanta kuma da ta kawo kanta ta ja bakinta ta shuru ta kuma buɗe zuciyanta tana shirye da a faɗi ta ɗauka ɗan siyasa yana da irin wannan ɗan siyasa sai dai ya riƙa badawa kuma waɗansu daga cikin makarraban shi ma yana ba su suna zagin shi ko ba haka bane yana ba su suna zagin shi kuma in sun san ma ba za su samu ba za su bi shi ba za su bi shi ba malami ne kadai Allah ke sa mabiyan shi suna bin shi daga zuciya sai dai ma su su rika mishi hidima a mafi yawan lokaci ba shi malamin ya rika musu hidima ba sai kaga ɗaliba ko ɗalibai a makarantun islamiyya sai kaga ɗaliba ta ɗan abin nan ruko dan manjanta dan rabin gwangwani ko rabin kwalba sai kaga ta dan hada da kuka sai ta zo ta ce to malam don Allah ga wannan ai ai miya malaman can daliban can yadda cijiyan can fa ita ma ba kawai mai arziki bane amma tana neman albarkan ilimi ne albarka daga Allah sai ta dauki dan wani abu dan kankani sai ta ba malamin wata sai ta dan samu dan turaranta dan kwalba dan kankani sai ta ce malam ga wannan a shafa in za a je masallacin juma'a ko ba haka yake ba wannan yana na gaya miki al'amari ne na malanta daga Allah Allah ya ɗaukaka masu ilimi yanzu idan kika je masallaci ɗauka masallacin juma'a ɗauka masallacin juma'a idan shugaban ƙasa ya zo masallacin juma'a yana ƙasa idan gwamna ya zo yana ƙasa in sarki ya zo yana ƙasa hakimai da gwamnoni da ministoci duk suna ƙasa kai in sarkin maka ya je masallaci yana ƙasa wane ne a sama liman shi ne can ga yana shi kaɗai a sama amma kowa yana ƙasa akwai darajar da ta wuce wannan idan liman na magana baka isa kai magana ba idan liman ya fara magana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ke a lokacin nan baki isa ki magana da kawanki ba baka isa kai magana sarki ba zai ce to kai waziri bai isa ba kowa dole ya saurari liman ko abin da zai faɗi yayi maka ko abin da bai maka ba dole ka saurare shi akwai darajar da ta wuce wannan akwai wani bature da aka bani bayani da ya musulunta ya kamo um, baturen ingila ne wani ne wanda suka yi magana da wani wanda ya ce suna tare da wannan baturen da azumi ne da ramadan kun san irin yadda masjid haram take cika a goman ƙarshe akan samu mutum miliyan uku miliyan hudu lokaci ɗaya fa a masjid haram mutum miliyan uku hudu suna sallah lokaci ɗaya to an sha ruwa aka zo haya haya haji haji ana shan ruwa mai cin dabino na yi mai shan laban na yi mai cin gurasa na yi mai cin haisa na yi mai cin shinkafa na yi mai cin kaza na yi duk ana ta yi aka zo aka kira sallan isha'i mutum miliyan hudu a lokaci daya kowa yana magana da wanda ke kusa da shi kina jin idan taron hawan daushe ne awa nawa za a samu ana son a nada mutum mutanen da ba su wuce mutum 200-300 ba sai dai a yi ta jama'a ku saurara jama'a ku saurara an su tufi sabilillahi ko to amma wannan a ɗakin Allah ne mutum miliyan hudu kawai aka zo za a tsaye da sallah kawai ladin ya iqama kawai liman istau istau wa atadilu kalma ɗaya biyu liman yayi kawai ya ce Allahu akbar cikin sakan goma ga baki ɗaya masallacin nan babu sauran mai magana kin gaya min wanda Allah ya bashi karfin harshe irin malami cikin sakan goma sha biyar cikin sakan goma ka sa mutum miliyan hudu duk su shiru da bakinsu akwai wanda yake da irin wannan daman yake da irin wannan karfin in ba malami ba da haka wanda ke neman waya ga bayan malamai waya kunya ta su ya toza ta su malamai darajarsu a wurin Allah ya riga yi gaba za ka ɓata ma kanka lokaci ne shedan ba zai taɓa cimma abin da yake nema ba ta wannan hanya da aka garama ki kyakkyawan zato ga malamai na Allah in kin ga sun yi ba daidai ba shimfiɗan can da na yi a farko dama ba mala'iku ba ne ba annabawa ba ne da suke karɓan wahayi kuskure na iya kama su kuskure na iya kama su ba a ce wai duk sun zama malamai shikenan ba sa yin kuskure ba kwata-kwata a rayuwarsu kuskure na iya shigowa rayuwarsu amma ba sa ganganta yin kuskure kuma in suka yi kuskure nan da nan sukan koma ga Allah kuma sun san hanyar saduwa ga Allah subhanahu wata'ala akwai wata sahabiya a zamanin anisu salama ta yi katafarar laifi ta yi babban zunubi kun sa abin da ta yi allah ya kyauta allah ya kyauta allah ya kyauta zina ta yi ana kiranta alghamidiyya zina ta je ta yi da ta yi zina ta dogara a nesa salama ta kyaman zan allah ne zina a tsarkake ni annabi ce a ba zina kika yi ba ta halakale ni annabi ya kauda kai daga gare ta wai hikiman shine ta je kawai ta tuban ma Allah ita da Allah shi manzo Allah zina fari yace ke baki zina ba kawai da kin je kin yi kawai shiriri tanki da ke da wani namiji ke baki ta wani kin zina baki zina ba ta ce manzo Allah yanzu ma dai haka ciki nike da shi kaga ƙara wallahi kenan ai kaga duk hanzarin da za a nemi a bata ta ce yanzu tana da ciki kuma ai kaga magana ta ƙari can koma ba can yawa sai annabi ya ce mata ciki giya da shi ta ce eh to ki je sai in kin haihu sai ki dawo wai abin da annabi ke nufi shine idan ta tafi wata kusan bakwai kawai ya kamata kawai zuciyar ta ya koma ga Allah kawai kan mata dawo kawai ta istighfarin ta bayan Allah nan tana zuwa ta haihu sai ta dawo sai ta zo da da ta manzo Allah ga dan a tsarkake ni ai mun hukunci annabi ya ce ke bayan Allah ki ji tsoron Allah ki je sai kin yara dan ki dawo shekara nawa kenan biyu ta tafi sai da ta yaya da kaga dai maganar nan kusan shekara uku ake yi sai ta sake dawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan a je mata haji sai aka je aka yi mata haji kuma annabi ya mata sallah sai na umar ce manzan Allah za a yi matan da ke zina kuma ka je kai mata sallah sai annabi ce wannan matan irin tuban da ta yi ma Allah in za a raba shi ga mutum saba'in a mutanen madina duk sai sun shiga aljanna kun gane da ita misali ita darajanta ba ta samu irin wannan darajan ba amma yanzu ta samu darajan da yake a ce tuban da ta yi kawai a raba ma mutum saba'in a mutanen madina sai sun shiga aljanna yau ga shi wai laifin da ta yi ya ƙara mata daraja a wurin Allah subhanahu wataala in ba masanin Allah malami babu wanda ke yin wannan sau da yawa wani daga cikin mu yakan yi laifi sai shaidan ya nuna miki kaiwa kai Allah fa ba zai gafarta maka ba kama daina bata maka kanka lokaci kawai kamar ci gaba da iskancin ka kawai kun gane to amma wanda Allah ya haskaka mi sai gane kai bari in koma ga Allah sai ya tuban da yake Allah subhanahu wataala zai ƙara mishi daraja da ɗaukaka ta sanadiyan wannan a takaice a ƙarshe ina son nuna mana cewa ne darajar malamai na da yawa dan wannan takaitaccen zaman ba zai iya ƙididdige mana ba amma dai wani hadisi wanda al-imam Tirmidhi ya roito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zo wurin sa ana kiran shi Safwan bin Assal al-Muradi annabi yana kishin gide sai ya ce manzon Allah na zo neman ilimi ne fa na zo neman ilimi ne nan da nan sai manzan Allah su salama sai ya tashi ya zauna sai ya ce marhaban bi ɗalibin ilm kai kafin nan ma sai da annabi ya buɗe mishi mayakinsa ya shimfiɗa mishi ya ce zauna ilimi ka zo ni ma to zauna ya shimfiɗa mishi mayafin shi ya ce marhaba da kai ɗalibin ilimi ya ce kuma ina muku albishir cewa mala'ikun da ke cikin sama kaf suna addu'a na alkhairi suna neman ɗalibin ilimi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kifaye a cikin ruwa, tururuwa a raminta, duk suna neman ɗalibin ilimi gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To, me ke tsammani da malami? Wannan ana maganin ɗalibin ne, kun taɓa ganin wanda ya zama malami ba tare da ya zama ɗalibi ba? don haka shi wanda ya riga zama malami ya fata samun addu'an mala'iku addu'an kifaye a ruwa addu'an tururuwa addu'an duk wanda ke sama da ƙasa yana mishi addu'an alkhairi yana mishi addu'an neman gafaran Allah sannan fa ya zama malami to ya kike jin kuma darajar shi in ya zama malamin sau da haka in kina son ki kaskantar da malami ko ka kaskantar da malami za ka bata ma kanka lokaci a banzaji haɗin gwiwan da kuka yi da shaidan ba zai fitar da kai ba shi yasa a wani hadisi manzon Allah ce duniya la'antacciya ne ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha duniyan nan gaba ki dai tsinanniya ce duk abin da ke cikin duniyan nan Allah tsine mai illa zikrullah in ka tsama ambatan Allah wa ma walahu da abin da ke da alaka da ambatan Allah wa aliman wa muta'alliman da kuma ainihin malami da dalibi kila kana nan kana neman ka bata malami alhalin ma kila mutum matsinanne ne a wurin Allah shi ko malamin nan Allah subhanahu wataala ya kubuta da shi daga tsinuwa Allah kubuta da shi daga tsinuwa shi yasa jama'a musulmi mu kiyaye harasan mu kar mu zama wai shedan ya ba mu aiki ba abin da zamu soka sai malamai sukan malami sharri ne a cikin hadisi wanda al-Imam Tsawarani ya rawaito manzon Allah ya ce rij abin nan tuba li abdin wato madalla gidan aljanna ta tabbata ga bawan da ya mallaki harshensa baya sakin harshensa manzon Allah ce to wannan gidan aljanna ta tabbata gare shi su kuma waɗanda suke sakin harshensu akan malamai fa al-imamu ahmad ya rawaito hadisi al-imamu ibnu majah ya rawaito hadisi manzon Allah ce lokacin da muka je mi'raji da mala'ika jibril ya ce na leƙa gidan wuta na ga waɗansu mutane suna da ƙumbuna na baƙin ƙarfi haka suke yayya fitan fuskansu suna faffarke fuskansu suna faffasa cikunansu ya ce na tambaya mala'ika jibril wancan su wane ne ya ce waɗannan su ne masu cin naman mutane masu shiga cikin mutuncin mutane to idan ka shiga cikin mutuncin dan iska ma an ce za a yi maka wannan azaban me kake tsammani idan ka shiga cikin mutuncin malami al'amarin nan ba karama bace da haka ya ƴan uwana malamin mu na sunna mu rike abin mu kamkam mu runguma ƴan kayan mu mu saurare su mu ba su zakatan mu wallahi za su kai mu zuwa ga Allah za su kai mu zuwa ga Allah amma a daidai wannan lokaci ban amintar da ku cewa malaman nan ma'asumai bane wallahi suna iya yin kuskure wurin fatawa malami na iya yin kuskure amma malami dan uwan shi zai gyara cikin gudanar da rayuwa malami yana iya fadawa cikin kuskure saboda bai san gaibu ba ana iya zuwa a shiryo mishi gadan gari bai san gaibu ba bai san gaibu ba misali ana iya zuwa sai a ce mishi bari a je a bashi a zo a ce za a bashi naira miliyan goma yi da'awa nan kowai a shewai an je an ci kudin gwamnati ne wai ana son a yi maka fallasa kamar misali na san lokacin da yake kungiyar izala ce ta kokari cewa a bada sadaka a bada gudunmuwa za a gina babban cibiyan kungiya a nan abuja da masallaci da makaranta da ɗakin taro da abubuwa da gidan baki malam ai duk ne da kuka wannan abin nan din ga asibiti ga ga gidan talabijin din Manara ga gidan ga ga asibiti ga abubuwa daban-daban ai kun tuna lokacin da aka yi ta yama didi ana neman gudunmuwa kowa ya kawo gudunmuwansa to a wannan lokacin sai aka ɗibi kuɗi mai yawa sai aka zo aka ce ma ƙungiyar izala to ga wannan gudunmuwa ne ki shigar da shi cikin taimakon addini ko ni yanzu ka kawo min naira miliyan ɗari biyar wallahi ina da inda zan batar da shi a jami'ar ibn abbas na rantse da allah miliyan ɗari biyar nan ke kaɗan ga su mala abla duk su ne shugabanninmu akan wannan al'amarin a ce ana son a gina makaranta standard ana son a gina asibiti standard ana son a gina gurin koyar da sana'o'i ana son a gina abubuwa kusan guda goma ai miliyan ɗari bai ce kaɗan to ballantana kindin irin ƙungiyar izala sai aka ɗauko kuɗi sai aka ba su aka ce gashi a taimaki addini sai su ce ba za su karɓa ba to shikenan wai kuma an tashi daga baya ashe wai an shirya wai ko gadan zare ne don a ɓata suna to shikenan to da aka gashi an ba malaman izala kuɗi sun karɓa to ko ni kika bani kuɗi yanzu zan karɓa in taimaki addini kila an gane magana ta da kyau ni kawai da yake kila masallaci guda ɗaya ballanta ne izala take da masallatan juma'a a ƙasar nan sama da guda dubu biyu da wani abu to wani lokaci shedan yakan haɗin gwiwa da wasu sai a shirya maka gadon gari to irin wannan kuma annabi ya taɓa faɗi ya ce jama'a mutum biyu sukan zo wurina suna jayayya ya ce ni ban san gaibu ba iya abin da aka gaya min da shi zan yi aiki ya ce in na ɗauki haƙƙin wani na ba wani to karka tsammanin na baka halal wallahi na baka wutan jahannama ne so ai ba mu san gaiba ba to ana iya malami bai san gaiba ba a zarma shi ai ba mala'ika bane mantuwa na iya kama shi an yaba kaza amma ya manta kuskure na iya kama shi amma dai duk da irin waɗannan abubuwan su Allah ya yarda da su su Allah ya girmama su Allah ya mutunta su Allah ya kimanta su Allah ce mu dan faru da su duk abin da ya dame mu koma zuwa gare su so da haka da wayannan yan takaitattun kalmomi nake addu'a Allah ya ƙara mu malaman sunna albarka Allah ya ƙara mu malaman sunna imani da lafiya Allah ya ci gaba da amfanar da malamai ya ci gaba da amfanar da al'umma da rayuwar malamai Allah ya ci gaba da amfanar da al'umma da lokacin malamai Allah ya ci gaba da amfanar da al'umma da duk irin daman da ya ba su shedan da rundunansa masu neman su ga bayan malamai masu neman fitonan silili da fallasa da cin mutunci ga malamai to Allah subhanahu wata'ala mun bakka da su suna fada da kai ne suna fada da shari'a ne suna fada da addini ne suna fada da magada annabawa ne ya Allah mun bakka da su Allah ka tsare mana mutuncin malamanmu Allah ka tsare mana mutuncin malamanmu Allah ka ƙara musu ɗaukaka a duniya kuma ka ƙara musu taufiki da cin nasara duniya da lahira mu kuma Allah ya taimake mu mu bi tafarkin malaman nan Allah ka ɗora mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم